له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زامتاشي سورة الجن wato sura mai bayani akan aljanu wannan sura a cikin tartibin surorin alkur'ani 114 daga suratul fatiha ita ce sura ta 72 kuma ta sauka ne a cikin garin maka dangane ga saukarta makkiya ce adadin ayoyinta 28 adadin kalmominta 286 adadin hurufanta 1089 kamar yadda surorin makka suke ita ma wannan sura haka ne tana koyar da tauhidi da risala da ba'af wato tauhidin kadaita Allah da bauta da kuma tabbatar da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma tabbatar da tashi bayan mutuwa da hisabi da siraɗi da mizani da makoma sannan ƙari akan haka ta zo mana da ƙissa ta abin da ya gudana tsakanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya je yi ma aljanu wa'azi sannan kuma wannan yana tabbatar mana cewa manzancin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya game duniyar mutane gaba ɗaya da duniyar aljanu gaba ɗaya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamina wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nazira na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا wani zai shiga addinin musulunci kana so za ka musulunta kai ne ka amince da yardarka da 'yancinka da damarka ko wani ya matsa maka ya maka dole kai ka amince da kanka to zan gaya maka kalmomi biyu waɗanda amincewa da su su ne shiga musulunci abinda na faɗa sai ka faɗa ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah abinda ka ce daga yau na yadda na amince na gamsu ba wanda ya kamata a kaɗaita shi da bauta shi kaɗai sai Allah ka yadda da haka ka ce na amince da amincewa ta Allah ya aiko annabi Muhammadu da musulunci da ƙur'ani kuma na yadda manzan Allah ne ka yadda da haka yadda ka da wannan shine musulunci daga ina ka fito daga BCJ to masha Allah cikin nan gari kenan ko to uh, me sunanka ok ana kiranka ɗan ladi yakubu wato an haife ka kenan ranar lahadi shine ma'anan ɗan ladi to a ci gaba da kiranka ɗan ladi ko kana son wani suna dai da ɗan ladin ko saboda takaddunka na makaranta ba sai ka tunda ɗan ladi ba wani suna ne mai muni ba idan an haifi mutum ran lahadi sai a dinga kiransa dan ladi idan ran litinin ne a kira ki dan liti idan talata ne a kira shi dan talatuwa idan laraba ne a kira ko dan talata idan laraba ne a kira shi balarabe idan alhamis ne a kira shi dan lami idan juma'a ne a kira shi dan juma'a ko jume ko na jume in mace ce a ce jummalo idan kuma rana asabar ne a kira shi dan asabe in mace ce a ce mata asabe to kaga sunan ranaku ne ba su da wata illa saboda haka za a ci gaba da kiran ka dan ladi yakubu amma musulmi to yanzu dan ladi yakubu ka shigo addinin musulunci abinda ke kanmu yanzu abubuwa ne da dama akwai yan kwamiti da muka tanada yanzu za su koya maka addinin musulunci ko muna da makaranta tunda kana kusa za ka dinga zuwa domin ka koyi musulunci a aikace za ka muna roƙon allah ya tabbatar da kai a musulunci ka yi karatu ne na zamani a ina ka tsaya ok ka yi sakandire to in sai ka ci gaba da jami'a insha Allah saboda haka yan kwamiti ga aikin ku nan dan ladi yakubu dan uwanku ne musulmi ku koya masa addinin musulunci Allah ya tabbatar da mu baki daya to Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayani akan wannan suratul jinni mun yi bayani a can baya cikin suratul ahqaf da Allah ta'ala ke ta wa israfna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم ya kaumana ajibu da'iyan lahi wa aminu bihi saboda haka dama can mun yi bayani sababin saukar wannan sura annabi sallallahu alaihi wasallama ya je yama aljanu wa'azi tunda Allah ya aiko shi ne zuwa ga mutane da aljanu to kuma sun tattaru da yawan gaske suka saurari wa'azi da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine su ma suka tafi a matsayin masu isar da wannan sako da suka ji daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin dan yi bayani a baya ma'anan jinnu dama yana nufin asitru wal khafa'u abinda ya ɓuya ya zamo ba a ganinsa da ido shine kalman jin kuma mun yi bayani an halicci mala'iku daga haske an halicci aljanu daga harshen wuta an halicci annaba adam daga ƙasa da haka sai ya zama kenan aljanu wuta ne mala'iku haske ne annaba adam da zuriyarsa kuma ƙasa ne wannan ne yasa ake samun rashin jituwa tsakaninmu da aljanu saboda wuta ce da kuma ƙasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana a hadisi aljanu dangogi ne ko jinsi ne guda uku ya ce asnafun lahum ajin hatun ya tsiru na biha a cikin aljanu akwai waɗanda suke da fuka-fukai suna tashi kamar yadda tsuntsaye suke tashi ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce tsiru na biha fil hawa suna tashi cikin iska cikin sarari suna shawagi kuma aljanu ne amma suna da fukafukai ya ce wa sinfun hayyatun wasu kuma aljanun macizai ne sun rikide sun zama macizai a haka suke don haka ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan maciji ya bayyana a gidanka to kada ka kai masa farmaki tukunna sai ka je bakin raminsa in ya koma ka ce ina maka magiya da girman allah idan ka yi imani da Allah ka ban man gidana kai masa wannan hasso uku idan bai fito ba shi kenan ya tashi kenan ya ji magiyar da kai masa idan ya fito ka kashe shi Allah zai baka nasara a kansa domin ka riga ka masa sanarwa saboda wani sahabi an fito filin daga sai ya manta wani abu ya koma gida sai ya tarar da matarsa a waje da ya tarar da matarsa a waje sai kishi da fushi ya kama shi har ya kai mata suka da mashi ta ce kakkai gaggawa shiga gidan ka ga abin da ya koro ni yana zuwa sai ga wani katon miciji a tsakar gida ya fasa kai sai sahabin nan ya soki wannan micijin da wannan mashin da ya soke shi da mashin ya naɗe shi a jikin mashin micijin yana girgizawa shi ma sai aka ga sahabin ya faɗi har ana tunanin wa ya fara mutuwa tsakaninsa shi da micijin micijin na shure-shure shi ma yana shure-shure suka mutu baki ɗaya to da aka je aka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce a cikin madina akwai aljanu waɗanda sun karɓi addinin musulunci duk sanda suka bayyana a gidanka a matsayin miciji to kai masa magiya kai maka shedi so uku idan ya fito ka kashe shi bayan haka to Allah zai baka nasara a kansa ya ce wa sirfin ya hulluna wa yaz'unun sannan akwai wani dangin kuma su kamar guguwa suke kamar iska suke su sauka a nan su tashi su koma can an kuma kira su aljanu ne saboda ba a ganin su ko sun suturce ko sun buya daga idan mutane shine Allah ta'ala ce wal janna khalaqnahu min qablu min naris samu aljanu mun halicce su kafin mutane daga harshen wuta yace wa khalaqal janna min marijin min nar sannan yake cewa aljinnu ya zo sau ashirin da hudu a cikin alkur'ani aljannu ya zo sau bakwai jinnatun ya zo sau goma majnun ya zo sau goma sha ɗaya jannatun ya zo sau sittin da shida jannatun ya zo sau sittin da tara wanda duk maddar mata asalin kalmar guda ɗaya ce ana cewa junnatun ko jannatun ko jinnatun jinnatun hauka saboda shi ma yana rufe kwakwalwar mutum ne jannatin kuma aljanna saboda ita ma ganye yana lullube ta jinnatin kuma jannatu junnatin kuma garkuwa saboda ita ma kakan yi suturce kanka da ita a lokacin yaƙi jaza'u mudi'ihi harirun wa jannatun fada'a qaula kuffarin asabathu jinnatun fama huwa illa min jahannama junnatun أغاث به الله الورى فهو مزنة تروي السدى أو زلة تتفيأ أنا يبن من زن الله صلى الله عليه وسلم دون شين الله تعالى اتخذوا أيمانهم جنة kaga sun mayar da rantsaransu kamar garkuwa Allah ya ce a jinnatun kuma ɗan da ke ciki saboda shi ma ba a gano shi shine Allah ya ce huwa alabukum iz ansha'akum min al-ardi wa iz antum ajinnatun fi butuni ummahatikum falamma janna alaihin lailu ma'ana lokacin da dare ya buya ya sutura ya duhu illa iblisa kana min aljinni fa fasaqa an amru rabbih to aljanu suna da sunaye da larabci kuma a harshen hausa ma a al'adar bahaushe akwai yadda yake kallon aljanu tun kafin zuwa musulunci kamar yadda kowace ƙasa da kowane addini da kowace al'ada akwai aƙidarsa game da aljanu haka da addinin musulunci ya zo ya tarar da bahaushe ko ya tarar da mutanen ƙasar nan akwai irin ƙuduri da suke yi ta yadda suke kallon aljanu jinnu ana cewa jinni ko amir a ce ummar shaitanun a ce shayatin marid a ce marada ifritun a ce afarit wannan da larabci kenan kuma ana kiransu arwah sannan mu muna cewa aljanu ko mu ce iskokai ko a ce mutanen ɓoye ko a ce ruhanai akan shigo da fatalwa ma da dodanni duk da a wasu suna ga masu bincike fatalwa da dodanni ƙirƙirarrun abubuwa ne babu su amma wajen bahaushe yana ga akwai fatalwa akwai dodo to sai dai dodo magana ce ta tsafi to bincike ya nuna cewa aljanu suna da tasiri kuma suna da inda suke shigo mutane shi yasa malamai suka yi rubuce-rubuce dangane ga aƙidan musulunci dangane ga aljani idan ka duba littafin wuqayatul insan min aljinni wa shayatin na wato wahid bin abdussalam al-bali yana cewa inna min ususul aqidal islamiyya yana daga cikin tushen aqidan musulunci al-imanu bil ghaib mutum ya yadda da abin da koda bai gan shi da ida ba bai ji shi da kunna ba bai shaƙe shi da hanci ba bai ɗanɗana shi da baki ba bai taɓa shi da hannu ba in dai an ce akwai shi yana daga cikin aƙidar musulunci ka yadda da wannan ya ce wal jinnu min alghaibin lazi ya jibu an nu'mina bihi aljanu suna daga cikin abubuwa da ya kamata mai imani akwai su in ji mala a cikin littafin sa wuqayatul insan sana littafinsa na biyu asarimul battar fi tasaddi lissaharati al-ashrar yake cewa alamul jin wato duniya aljanu wa shayatin wato abinan doktor umar sulaiman al-ashkar yake faɗa a cikin littafinsa alamul jinni wa shayatin yake cewa aljinnu alamun akhar غير عالم عالم الانسان غير عالم الانسان وعالم الملائكه yace shi aljanu wata duniya ce mai zaman kanta ba duniyan mutane ba ba duniyan mala'iku ba don haka mala'ika da aljani da mutum kowanne cin gashin kansa yake yi ba mutum ne aljani ba ba aljani ne mala'ika ba duniya ce uku ta aljanu ta mala'iku ta mutane kowa kuma an faɗi yadda aka halicce shi mala'ika asalinsa daga haske aka yi shi aljani daga wuta mutum daga wato ƙasa kamar yadda Allah ya faɗa ya faɗi wannan cikin littafinsa alamul jinn wa shayatin sannan shekul islam ibnu taimiyya cikin risalatul jin yake cewa aljinnu ya tasawwaruna aljanu suna caccanzawa fi suwaril ins wata ran su fito a mutum wal baha'im wata ran su fito a dabbobi fa yatasawwaru na fi suwarin hayyat wata ran su fito a maciji wal aqarib wata ran su fito a kunama wa ghairiha da irin waɗannan wa fi suwarin ibili wata ran sai fito a raƙumi tsohon raƙumi amma aljani ne wal baqar wata ran ya fito a saniya aljani ne wal ghanam wata ran ya fito a akuya amma aljani ne wal khayl wata ya fito a doki amma aljani ne wal bigal wata ya fito a alfajari amma aljani ne wal hamir wata ya fito a jaki aljani ne wa fi suwar tsayir wata ya fito a tsuntsu irin su mujiya da sauransu wa fi suwar bani adam wata ran a surar dan adam shekul islam ibn taymiya faɗi wannan a risalatul jin sannan akwai littafin gara'ib wa ajaibul jin shi ma littafi ne in ka karanta shi za ka samu bayani game da yadda aljanu suke da kashe-kashensu na alkadi badaruddin shibili shi ya rubuta wannan littafi akwai kuma ikidul mirjan fi ahkamil jan shi ma yana cewa fa innal jinna ruhun latifun ya akulu wa ya sharabu wa ya tanakahu yace aljanu da kuke ganin su wato su ma kamar wani rai ne amma mai taushi suna ci suna sha suna yin aure lokacin da suka gana da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sun roƙi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akan duk wani ƙashi da duk wani kashin dabba ya zama cewa mutuƙar an yanka dabbar aka tsotsa ƙashin aka yar to manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya roƙa musu wannan shi yasa ya hana mu yin katsa bayan gida ko tutu da ƙashi ko da turosan dabba yace zadu ihwanukum min aljin wannan guzurin yan uwanku ne a cikin aljanu duk sanda suka taba kashin sai ya koma tsoka sai su dauka su ci kaga kenan suna ci suna sha suna aure kamar yadda wato ya tabbata to magana aljanu a aqidar bahaushe shi abin da yake cewa aljanu iskokai wannan kafin bayyana addinin musulunci in ka ji an ce iskokai a cikin fulani ko a cikin hausawa abin da ake nufi shine aljanu ana kiransu mutanen ɓoye wannan duk kafin zuwan musulunci ana kiransu mutanen kogo ana kiransu ƙwanƙwamai ka ji an ce ƙwanƙwamai ana kiransu masu abu kuma ana kiransu suwa sai a ƙi faɗa sunansu a ce suwa sannan akwai wasu aljanu da aka ware waɗanda ake ga suna da tasiri a cikin jama'a kamar ɗan tsatsumbe wani aljani na ana kiransa ɗan tsatsumbe har bahaushe yana itikadi cewa mafi yawan fitin turushe ke haɗawa annan akwai aljana doguwa akwai inna akwai barahaza akwai mai danko akwai yar fulani akwai gungungun akwai na jabilo akwai jita kuku akwai hajar ruwa akwai ɗanɗan guna akwai atakurma akwai tsurut-tsurut akwai julukukuwa akwai jinna kaji waɗannan duk sunayen aljanu ne aƙida kafin zuwa musulunci kowane akwai irin tasirin da ake bashi idan an zo yin girka ko kuma idan an zo yin wato tsafi da matsafa da waɗanda suke yin girka to sukan zo wajen aljanu domin neman asiri ko neman kariya bahaushe yana ba wa aljanu tasiri mai ƙarfi kafin bayyana musulunci shi yasa ke kiransu iskokai Profesa bunza ya kawo a cikin littafinsa na gadon feɗa al'adu cewa dalilin da yasa bahaushe yake kiran aljanu iskokai ya kalle su ne ta ɓangare guda goma na ɗaya ba sa tare guri kamar yadda iska ba ta tare ma guri shi yasa kira su iskokai na biyu suna da ƙarfin gaske iska ma tana da ƙarfi har tana iya karya gida ko ta karya rumfa sannan ba su da jiki ba za ka iya taɓa su haka ba saboda haka suke ganin wannan shine na uku sannan ana jin su amma ba a ganin su sannan suna haɗa guguwa da iska sannan tsananin sauri suna da tsananin sauri sannan suna ko'ina kamar yadda iska take ko'ina sannan yawan shawagi suna shawagi kamar da iska ita ma tana shawagi sannan suna shiga jiki kamar da iska tana shiga ta hanci ta fita ta baki ta shiga ta nan sannan ba a ganin su to waɗannan abubuwan guda goma shine dalilin da yasa bahaushe yake kallon aljanu a matsayin waɗanda suke wato a iskokai yake kiransu iskokai ko ruhanai da sauransu to aqidar bahaushe akwai maita wanda ake cewa mayu wanda muka zo bayani can gaba za mu maganan maye da yadda ake kallon maye duk dai magana ce dai ta tsafi kuma ta alaka da aljanu har akan ce akan gane maye da jan ido ko sakin leɗe yana zubar da wato abin nan yawo saboda ya ga nama ko hawaye ko makyarkyata ko lasar baki yana tanɗan baki ko ƙeta ko kwaɗayi ko kawaici ko kaɗaici ko yawan girki wasu da ana ci so uku shi ma yakan yi girki da yawa ko faɗa da cikawa ko rashin kure ko rawa duk waɗannan ana ganin aljanu suna da tasiri a cikin wannan aƙidar ta maye wanda dama mun san akwai kambun baka a musulunci amma maye dama harka ce ta aljanu harka ce ta tsafi sannan akwai magana camfi a camfa abu a ce ai kaza an yi kaza zai zama kaza sannan akwai tsafi shi ma da ire-irensa akwai al'adun gargajiya da kashe-kashensu akwai maita akwai kambun baka akwai kofi akwai surkulle akwai fatalwa akwai dodo waɗannan aƙidu ne waɗanda in ka duba wasu da kyau za ka ga suna da alaƙa da wato aljanu ko kuma daga aljanu ake samun su to suna alaƙa da aljanu kamar yadda na faɗa ta hanyar bori ko ta hanyar girka girka aƙidar bahaushe wai idan aljanu sun dame ka to sai a zo a yi muku sulhu su zauna a jikinka ko a gidanka amma ba za su cutar da kai ba shi yasa zaka ji wata aljanar ko wani aljanin sai ce ai shi yana jikin wannan gidan ko yana jikin wannan mutumin ko yana da alaka da shi shekaru aru aru ya gaje shi ne kaka da kakanni to irin wannan shine masu shedanin suke zuwa su zo su girka a zaunar da shi wadan a ci gaba da alaka to sannan akwai mazaunin iskokai bahaushe yana kudurta cewa a shaidanu ko aljanu mazaunarsu akwai bangaren itace wanda ya hada da tsamiya ita zaka yance ya yi gamo a gindin tsamiya ko kuka ko gamji ko goruba ko kaɗe ko kaiwa haka ta bangaren tsirai akwai tumfafiya akan ce ya yi gamo a wajen tumfafiya sannan ramu akan samu irin ramun ƙasa ramun da ya daɗe ɗin nan irin su ramun maciji irin su ramun kabari irin su ramun asalga wato shadda irin su ramun tama irin su ramun karnuka da akan ce anan akan same su sannan akan same su a gurare kamar wurin kazanta wurin wanke-wanke juji ko bola wurin ba haya mahauta ko mayanka majema da dagwalo da maruna inda ake yini ake barin dagwalo sannan kuma suka zo irin dandalin dambe wajen kokawa wajen shan kabewa da irin suna da kaciya da kaɗe-kaɗen gargajiya da cin tama duk waɗannan al'adu ne in ka duba za ka gansu a cikin al'adun gargajiya waɗanda ake amfani da su to duk waɗannan akwai kuma abin da ake itikadi in an gan shi aljani ne irin su baƙin kare za ka ga baƙin kare dama ya zo a hadisi alkalbul aswad shaifan baƙar karya baƙar kyanwa baƙin jaki tsohon kada tsohon damo kadangare jangwal gwada idan ya kai jangwal gwada ya yi jannan ya yi baki ya tsufa irin su maciji da sauransu to akwai irin su kududdufi irin su mataccen tafki irin su matacciyar rijiya tsohon rijiya irin su fitaccen kogin gari irin su tsohon rami da irin waɗannan ne zaka ji an ce yayi gamo kamar wasu gurare kuma irin su mararrabar hanya tsakanin hanya da hanya irin su kasuwa irin su bakin kofar ɗaki irin su mashaya irin suri har yanzu aka ga wasu na itikadi ko a gona suri ya fito ba sa iya ture shi za ce akwai su a ciki irin su fako irin su gidan tururuwa irin su masussuka ko inda ake sussuka kenan irin su kangon gida shi ma da akan kudura wannan ko jikin mutum a ce a ido ko abin nan a kai ko a yatsu a ga kansa yana rawa ya ce aljani ne ka gani ko hannunsa na makyarketa yana tutture sai a ce aljani ne ko idansa yana zazzarewa yana gwaggwalewa ka gani ko irin su lokuta na shi ma aljanu irin tsakar rana irin ko tsakar dare ko irin su almuru daidai faduwar rana duk na ana cewa akwai wannan akwai kuma irin su alamun da ake gani a ce aljanu ne suka kama mutum irin su tabuwar hankali farfadiya wasuwasi faduwar gaba kecewar jini rashin haihuwa nisanta iyali duk ka karanta wuƙatul insan ka karanta asarimul battar duk za ka samu bayanin yadda ake haɗa kai da shaidanu a yi wa mutum sihiri ko a yi matsafi ko a jefe shi ko a yi masa abin nan wato sammu a ba aljanun su je su kai wani guri ko su aje shine amfanin azkaru sabah wal masa waɗannan zikirori da annabi ya koya mana cikin hisnul muslim idan mutum ya lizumce su azkaru sabah wal masa azkar na kwanciya da na tashi da na shiga gida da na fita in kana yin su to insha Allah da na cin abinci da na shan ruwa in dai ka haddace waɗannan zikirori kana yi to Allah zai baka kariya daga sharrin shaidanu da iblisai da kuma hanyoyin da suke cutar da ɗan adam to shine Allah ta'ala ya ce qul ka gaya musu uhiya ilayya an yi wahayi zuwa gare ni anna hustama nafarun cewa wata jama'a ko wata tawaga ko wani dandazo ko wata ƙungiya min aljinni daga cikin aljanu istama'a sun ji alkur'ani sun saurara bambancin sami'a da istama'a istama'a ka saurara wai za ƙura alkur'ani fastami'u lahu wa ansitu faqalu sai suka ce inna sami'na qur'anan lalle mun ji alkur'ani ajaban mai ban mamaki mai ɗaura kai ya hadi ilar rushdi wannan ƙur'ani yana shiryawa zuwa ga shirya fa'amanna bihi don haka mun yi imani daga Allah yake walan nushrika bi rabbina ahada ba za mu yi wa Allah shirka ba da komai da kowa walan nushrika bi rabbina ahada ahadan anan na kira ce fi siyaƙin na fayi saboda ka sun kore shirka ba za su yi shirka ba a sai shirka shi ne mafi muni mafi girman laifi da Allah ce inna Allah la ya gafiru an yushraka bihi wa ya gafiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billah faqad dalla dalalan ba'ida duk wanda yawa Allah shirka ya bata bata mai nisa la in ashrakata la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al khasirin bal illaha fa'bud wa kun min ash-shakirin walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun da haka mutum ya nisanci shirka shine kadai laifin da Allah ya ce ba zai yafe ma wanda ya mutu yana yi ba wa annahu ta'ala jaddu rabbina kuma haƙiƙa yadda lamarin yake girman Allah mahaliccinmu ya buwaya mattakhadha sahibatan Allah bai riki mata ba wala waladan Allah bai riki ɗa ba wato ya girmama a dangana wa Allah mata ko a dangana wa Allah ɗa waɗanda suka dangana wa Allah mata ko suka dangana wa Allah ɗa to sun aikata babban laifi kuma sun shiga cikin haƙƙin Allah shi sa aka yi ma jaddu rabbina ta'ala jaddu rabbina fassara guda bakwai ai ƙuduratu rabbina ikon Allah da buwayarsa ta ɗaukaka in ji malam abdullahi dan abbas ko gina rabbina Allah ya wadata a dangana masa mata ko ɗa in ji malam hassan ko jalalu rabbina wato bunƙasa da isa da ƙasaita ta Allah ta buwaya a dangana masa ɗa in ji malam mujahid da malam ikrama ko azamatu rabbina wato girman Allah ya kai matuƙa a dangana masa ɗa ko mata in ji malam katada ko amuru rabbina al'amarin Allah ya kai ya kai inda ya kai a ce za a jingina masa mata ko ɗa wanda dukkaninsu tawaya ne in kaga mutum yana da buƙatan mace to tauyayye ne ita ma matar tauyayya ce sai su haɗu dan su wato cika juna shi sa Allah ce hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna jimalan suddi ko irtafa'a zikiruhu wa azamatuhu buwaya Allah da girmansa da ɗaukakarsa ta kai matuƙa a jingina masa ɗan jimalan muƙatil ko mulku rabbina mulkin Allah wa sana'uhu wa sultanuhu jimalan abu ubaida ma'ana Allah bai cancanta ba mattakaza lahu waladan Allah bai riƙi ba وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال حدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وأنه كان يقول سفيهنا كما للي يا كسن واوا يمو معناه كافرن cikinmu يقولون يقول سنا فدا على الله a bisa Allah shaɗaɗan magana da ta wuce gona da iri shine su jingina masa ɗa ko su jingina masa mata wa anna bananna lalle mu mun tabbatar wato muna zato ko muna da tabbas allan taqulan insu wal jinnu ala allahi kadhiba wato mu muna da zato mai ƙarfi akan cewa mutane da aljanu ba za su yi wa Allah ƙarya ba mu ɗauka wani zai wa Allah ƙarya ba domin zannu yakan zo da yaƙini yakan zo kuma a babinsa na zato kuma yakan zo da ma'anan zato mai ƙarfi to shine Allah ta'ala ya ce su ma aljanu suna cewa mu mun ɗauka aljanu da mutane ba za su taɓa yi wa Allah ƙarya ba bai ce a yi ba su ce a yi ko ya ce a bari su ce bai ce a bari ba wa annahu kana rijalun min insi kuma haƙiƙa yadda lamarin yake ya kasance wasu mutane wasu mazaje daga cikin mutane ya'uzuna suna neman tsari birjalin minal injinni da wasu mazaje daga cikin aljanu fazaduhum rahaka sai suka nuna musu ƙara musu girman kai da takama da fankama an ce yadda lamarin yake a zamanin jahiliya idan mutum ya yi tafiya zai sauka a wani guri sai ce ya kai shugaban aljanun wannan guri ina neman kariyarka daga ƙananan shaidanun da suke gurin nan ka ba mu kariya har gari ya waye to in aljanun suka ja ka sai su ƙara takama cewa ashe sun isa ashe mulkin su ya kai har cikin mutane ma tsoron sa ake ji ka san aljani ba abin da yake so irin ya firgita ka ya razana kai tsorata ka har ka dinga ɗaukan sa wani abu wanda zai iya cutar da kai ko ya amfanar da kai ba Allah ba to in yaga ka tsaya ka kafa akan aqidarka da tauhidi ya firgita ka kai kuma ka ja aya ko ka ja hadisi ko ka nemi tsari ya yi barazanar baka firgita ba ka tsaya kana ta karanta aya ko kana neman tsarin Allah to sai san cewa kai din nan ka mai kyau ce dan haka sai san da dare ya masa ya sake biyowa ta wata hanyar tunda shi ba kyale ka zai ba innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum to shine aka ce wannan shine fassara ta farko cewa tunda har daga cikin mazaje na mutane suna neman tsari daga mazaje na aljanu wannan sai ya ƙara ma aljanun takama da fankama da nuna isa ko kuma wasu mutane mazaje daga cikin mutane suna neman tsari da wasu mazaje daga cikin aljanu wannan sai ya ƙara wa mutanen rauni tunda ya zama yanzu sun dogara da aljanu ba Allah ba to shine ma'anar rahaka ɗin ko yana nufin girman kai in an dangana shi ga aljanu ko kuma yana nufin rauni da sakarci in an dangana shi ga mutanen da suke neman tsari ko kariya daga shaidanu wa annahum kuma haƙiƙa su zannu sun zaci kama zanantum kamar yadda kuka zata allai ya ba'atha Allahu ahadan cewa Allah ba zai tashi kowa ba da ya mutu su ma suna da wannan aƙida ta cewa ba za a tashi ba daga cikin aljanu akwai kafirai waɗanda aƙidarsu ba su yadda da ba'afu ba'adal mauti ba ba su yadda za a mutu a tashi ba kuma Allah ya rantse sai an tashi Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi Allah wanda ba abun bauta da gaskiya sai shi to lalle sai ya tara ku ranar alkiyama wanda babu kokonto a cikin sa za'amal lazina kafaru allan yub'athu kafirai sun raye cewa ba za a tashi ba qul i wa rabbi latub'athunna lalle za a tashe ku thumma latunabba'unna bima amiltum sannan a ba ku labarin abin da kuka aikata wa zalika 'ala Allah yasir wannan mai sauki ne a wajen Allah shine Allah ta'ala ya gaya mana cewa ga irin aqidar su cewa ba za a tashi ba masu aqidar ba za a tashi ba in an mutu to a cikin aljanu ma suna da ƴan uwa suna da kungiya irin tasu shi ne suke faɗan wannan wa anna lamasna samaa suka ce lalle mu mun nufi sama mun je muna nufin mu kai ga sama fawajadnaha sai muka samu sama dan muli'at an cika ta harasan da masu gadi muka tara sama an cika ta fal da masu gadi shadidan ko masu gadin masu tsanani ne wa shuhuba kuma an tanadi garwashin wuta domin kona waɗanda suka yi yunkurin zuwa su je su sato magana wa anna kunna
وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا waɗannan aljanu suka ci gaba da bayanin abin da suka sani ko abin da suke kai kafin shigarsu musulunci wa anna kunna suka ce lalle tabbas mun kasance na ƙa'udu muna zama minha daga wannan sama ɗin maƙa'ida lissam'i mazauna domin jin magana mukan je domin mu sato magana na abin da ake faɗa a sama mu zo mu ƙara gishiri mu gaya wa mutane ga abin da ake ciki kamar yadda hadisi ya tabbatar sukan yi dandazo su hau ɗaya kan wani su tafi sama don su jiyo magana wanda ya jiyo ɗin sai a jefe shi shi kuma ya jefa magana zuwa ga na ƙasa na ƙasa na ƙasa har su jefa ta a bakin boka kafin a gama ƙone su magana ta iso sai ya ce maka ai kaza zai faru kaza zai faru sai ka ga ya gaya maka gaskiya ɗaya amma a ciki an haɗa ta da ƙarya ɗari to saboda haka ƙona su ake in sun tunkari sama faman yastami'il ana wanda ya je domin ya sauraro a yanzu ya ji lahu shahaban zai tarar da garwashi na wato wannan wuta da aka tanada domin ƙona shi rasadan yana jiransa wato an yi tanadin garwashi na wuta domin ƙone masu zuwa su jiyo maganan mala'iku suna tattauna abin da aka faɗa ko aka zarta ko zai faru a nan duniya wa anna la nadari suka ce to yanzu da muke yunkurin mu je sama muka ga taƙi zuwo to muna tsammani wa anna lalle la nadari ba mu sani ba a sharrun urida bi man fil ardi sharra ake nufi ga waɗanda suke ban ƙasa sakamakon rufe sama da sa mata gadi da tsaro am arada bihim rabbuhum rashada ko ku Allah mahaliccinsu yana nufin wata shirya ne a gare su zai a saukan musu da wani wahayi ne shi yasa aka tsare saman don kada shaidanu su je su jiyo wa anna minna salihuna suka ce lalle tabbas a cikinmu akwai nagartattu waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzansa suka yi imani da ranar alkiyama wa minna duna zalika a cikinmu akwai koma bayan haka su ne fasikai da fajirai da 'yan bida'a kunna ƙwara'ika ƙidada suka ce mu ma aljanu mun kasance ɗariƙu ne iri-iri kowanne akwai nasa akwai ahlus sunna akwai yan bid'a akwai yan shi'a akwai khawarij akwai kowa duk wata tsiya a cikin aljanu ma akwai mabiyan wannan kungiyar wa anna bananna suka ce lalle mu mun tabbatar azzannu anan yazo da ma'anar tabbatarwa allan nu'jiza Allah fil ardi cewa ba za mu tserewa Allah a ban ƙasa ba duk inda muka shiga Allah zai cin mana zai kan mana walan nu'jizahu haraban ba za mu gajiyar da Allah ko mu tsere masa ba haraban ta hanyar gudu ba wanda ya isa ya gudu daga Allah wa anna lamma sami'na al-huda haƙiƙa mu lokacin da muka ji shiriya daga annabi sallallahu alaihi wa sallama amanna bihi sai muka yi imani da wannan shiriya din faman yu'min bi rabbih haƙiƙa duk wanda ya yi imani da Allah mahaliccinsa fala ya khafu baksan baya tsoron tawaya wala rahakan ko baya tsoron zalunci duk wanda ya imani da Allah to ya kubuta daga duk wani abun tsoro a duniya ko a lahira wa anna minnal muslimuna suka ce tabbas daga cikinmu akwai musulmi na gari wa minna alqasituna daga cikinmu akwai jairai wanda suka kaucewa hanya faman aslama wanda ya miƙa wuya ga Allah fa ula'ika taharraw rashada hakika waɗannan su ne waɗanda suka yi karda don shirya ma'ana su suka bi tafarkin gaskiya tun da sun bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun miƙa wuya ga Allah wa ammal qasiduna su ko ja'irai kangararru fakanu li jahannama ba sun kasance su makamashi ne na wutar jahannama uiddat lil kafirin wa alla wastaqamu ala tariqati Allah ce lalle da za su tsaya a kan tafarkin nan da Allah ya aiko annabi da shi na musulunci da ƙur'ani la'asƙainahum lalle da mun shayar da su ma'an ruwa gadaƙan wanda yake mamako mai arziki mai albarka walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun linaftinahum fihi domin mu gwada su mu jarabce su a cikin wannan arziki da muka yi musu za su aiwatar da shi wajen bin Allah ko za su aiwatar da shi wajen saban Allah domin sai Allah ya maka arziki ake gane ka wani aka masa arziki sai ya ƙara kusanci da Allah wani kuma in ya ƙara arziki sai ya ƙara nisa ga Allah to Allah ta'ala ya ce wa man yu'rid an zikira rabbih wanda ya kauda kai ga barin ambatan Allah ma'ana ambatan Allah iri uku ko dai ambatan Allah ta hanyar zikiri da salati da istighfari da hailala da karatun Qur'ani ko ambatan Allah ta hanyar ambatan dokokinsa na ayi ko a bari ko ambato Allah ta hanyar girmansa da buwayarsa da kuma cewa shi kaɗai ya kaɗaita da bauta shi kaɗai ya kamata a bautawa yasluhu Allah zai shigar da shi azaban cikin azaba sa'adan mai hauhawa mai ƙaruwa tana ƙaruwa tana ƙara zaɓaɓɓaka tana ƙara ƙona shi na'am
وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا الله سبحانه وتعالى يتي وأن المساجد lalle masallatai waɗanda ɗakuna ne na Allah lillahi waɗannan na Allah ne shi kaɗai fala ta da'u ma'allahi ahadan kada ku bauta wa wani a cikin masallatai tare da Allah ko wa annal masajida lillahi guraren da ake sujjada da su da goshi da hanci da tafukan hannu da guyoyi da damatsan kafa waɗannan guraren da ake sujjada su ba a yin wa kowa sujjada da su sai ga Allah shi kadai ko wa annal masajida duniya gabaki ɗayanta al'ardu kullaha masjidun wa tuhur dukkan duniya gaba ɗaya gurin sujjada ce don haka kada a kira wani Allah a ko'ina a faɗin duniyar nan gabaki ɗaya ko annal masajida lillah sujjada ɗin ta Allah ce jam'in sujjadoji saboda haka fala tad'u ma Allahi ahadan kada ku yi wa wani sujjada wato tare da Allah a yi wa Allah sujjada kadai baya halatta a wa wani mutum sujjada in ba Allah ba wa annahu lamma qama abdullahi kuma lalle lokacin da bawan Allah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mun ce Allah ya ta kiransa da bawa wa auha ila abdihi ma auha subhanallazi asra bi abdihi alaysa Allahu bikafin abdahu da sauransu da Allah ya ta faɗa alqur'ani gurare da dama ya da'uhu yana bautawa Allah ibada iri biyu ce akwai ta tambaya ka roƙi Allah ya baka wani abu akwai kuma ta bauta du'a'ul ibada da du'a'ul mas'ala ko ka roƙi Allah wata bukata ko kuma ka nemi Allah subhanahu wata'ala ka bauta masa ta hanyar yin abin da yake so da barin abin da ya hana kadu sun kusa ya kununa alaihi libadan su yi cunkoso a kansa su daddanne shi saboda yawan masu saurarensa idan ana nufin muminan ko kuma yawan masu kai masa farmaki idan ana nufin kafiran to kowanne ne dai wa annahu lamma qama abdullah lokacin da bawan Allah ya tsaya ya da'uhu yana bauta wa Allah kadu sun kusa ya kununa libadan libada shine abu ya zama wani kan wani wani kan wani kamar shirgi haka alaihi a kansa qul ka gaya musu inna ma ad'u rabbi lalle ni ina bauta wa Allah ne mahalicci na wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati kun ga addu'a hiyal ibada du'a'u mas'ala da du'a'u ibada wala ushriku bihi ahadan bazan hada wani da Allah ba in wa Allah tarayya da wani kowane ne ko menene bai cancanci a taranyantar da Allah da shi ko a taranyantar da shi da Allah ta'ala ba qul ka gaya musu inni la amliku lakum darran ni bazan iya mallaka muku wato wani abu na cutarwa ba ban isa in cutar da ku ko in tunkuɗe muku cutarwar ba wala rashadan ko in jawo muku shiriya ko in tunkuɗe muku shiryar ba da bayarwa da hanawa da kashewa da rayawa da ɗaukakawa da ƙasƙantarwa duk a hannun Allah suke shi kaɗai subhanahu wata'ala qul inni lan yujirani min Allahi ahadun kace lalle ni ba wanda ya isa ya tseratar da ni daga wajen Allah kowane ne idan na saba masa walan ajida min dunihi multahada kuma ba zan taɓa samun wata maraɓa ko maɓoya ba koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala la malja wa la malja wa la manja minka illa ilaika illa balagan min Allah face abinda zai kubutar da ni na isar da sako daga Allah in ce Allah ya ce ayi kaza wa risalatihi kuma in ce wannan sakon na Allah ne wanda ya biya ba Allah wanda ya saba min ya saba wa Allah من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ومن يعص الله حقيقة وندي دق وندي سابا وا الله ورسوله يسابا وا من زن الله صلى الله عليه وسلم فإن له نار جهنم تبس جهنم تا تبت أغريشي خالدين فيها زاس دوما أتكم وتجهنم أبدا دن دن دن تتر بابرا نفتا hatta izara au mayu aduna har zuwa lokacin da suka ga abin da ake musu alkawari na tashin alkiyama ko na azaba ko na mutuwa ko na wuta fasaya alamuna da sannu za su san man abu nasiran wane ne mafi raunin mai taimako wa aƙallu adadan waye mafi ƙarancin yawa su da suke cewa wato muminai ba su da yawa ba su da ƙarfi to za su san waye yake da ƙarancin ƙarfi kuma ba shi da yawa kul ka gaya musu in adari ka ce ban sani ba a ƙaribin matu aduna abin da ake muku alkawari na azaba ko na matsowa alkiyama a kusa yake am ya ja'alu lahu rabbi amada ko ku Allah ya sanya masa wani lokaci nesa wannan a hannun Allah yake kusa ne ko nesa a hannun Allah yake alimul ghaib Allah shine masanin duk wani abu da ke fake sani fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan baya bayyanar da gaibinsa a bisa wani kowane ne Allah baya sanar da shi gaibu illa manirtaba min rasulin sai wanda Allah ya yadda da shi shine manzo min dinnan jinsiya ce su ne manzannin Allah domin abin da Allah yake sanar da manzanni a cikin mu'ujizarsu akwai kudura akwai ilimi akwai gina alqudratu wal ilmu wal gina abinda annaba suke ba da labari wani abin na ilimi ne wani abin da suke ba da labari wadata ce wani abin da suke ba da labari iko ne Allah yake ba su akan wani abu ko ya ba su wadata akan wani abu ko kuma ya ba su ilimin wani abu su manzanni Allah yana sanar da su abin da ya ga dama daga gaibinsa fa innahu yasluku min bayni yadayhi shi wannan wanda Allah ya aiko da sako to sai Allah ya shigar da rasadan kariya min bayni yadayhi wa min khalfihi ta gaba gare shi da bayansa ba wanda ya isa ya bata sakon ko ya cin masa ko ya kan masa saboda Allah ya kare shi har sai ya isar da sakon Allah li ya alama domin Allah ta'ala ya bayyanar ta hanyar sanin da zai sanar da mutane an kada ablagu risalati rabbihim cewa lalle manzanni sun isar da dukkan sakon da Allah ya dora musu wa ahata bima ladaihim kuma yana kewaye da abin da ke gare su na wato wahayin babu ƙari babu ragi yadda aka turo su haka suka isar wa ahasa kulla shay'in adada Allah ya ididdige yawan komai ya san menene da menene wane ne da wane ne ya san wanda ya cancanta a haɗa bi kulli shay'in ilma wa ahsa kulli shay'in adada komai Allah ya san adadinsa kuma yana sane da shi nan za mu tsaya shi ne ƙarshen wannan sura abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya yafe mana abubuwan da aka faɗa a cikin wannan aya a wannan sura na ayi Allah ya ba mu ikon yi wanda aka faɗa na a bari Allah ya ba mu ikon bari ayoyin da suka yi magana ni'ima Allah ya sa muna da rabo wanda suka yi magana azaba Allah ya tsare mu Allah ya ba mu ikon aiki da alkur'ani Allah ya sa qur'ani ya zama hujja a gare mu ba hujja a kanmu ba Allah kuma ya ganar da mu abinda bamu gane ba abinda muka gane kuma Allah ya ƙara mana fahimta da ilimi akai tambayoyi malam kayi bayanin yadda hausawa suke kallon aljanu to yaya musulunci ya yi musu fassara ai shi yasa muka fara gabatar da fassarar musuluncin za ku ga kenan a wani gurin abinda hausawan suka ɗauka haka ne a wani gurin kuma sun yi surkulle da ƙare-ƙare saboda haka aƙidar guda uku ce kawai na farko mun yadda akwai aljanu sannan na biyu babu wani aljani da ya isa ya tasarrufi ta hanyar cutarwa ko amfanarwa sai da izinin Allah sannan na uku aljanu su ma an ɗora musu nauyin aiki da shari'a kamar da mu ma aka ɗora mana a cikinsu akwai kafirai akwai musulmi akwai fasikai akwai fajirai akwai na kirki akwai ba na kirki ba sannan kuma ba za mu tafi wajen bokaye domin neman su yi mana bori ko su yi mana girka domin kora aljanu ko kuma shiri da aljanu ba abinda za mu yi shine mu yi azkar mu yi wuridi mu zikiri wanda annabi ya koyar domin neman kariya da tsari sannan kuma aljanu akwai mutanen kirki a cikinsu wanda ma suna iya bayyana ku gaisa watakila ma wajen karatun nan suna nan tuli suna jin mu muna magana kan aljanu wasu daga cikinsu suna dariya ma cewa mun yi bayani akan aljanu to kaga kuma duk inda ake wata shegantaka ma akwai aljanun da suke zuwa gurin su ma su ji da haka abinda musulunci yayi wa bahaushe gyara kenan game da aqidarsa amma aqidar samuwa aljanun musulunci ya tabbatar da ita sai dai sunayen da ake ba aljanun da makamantansu wannan kuma shine ake da tambaya akai malam wai wannan tambaya tana cewa akwai azumin kafara a kanta ta hanyar wani da ta buge shine ta ce an ce in an fara ba a tsayawa to in an fara sai al'ada ya zo yaya za ta yi idan mace tana yin azumin wata biyu a jere idan al'ada ya zo mata sai ta tsallake kwanakin al'ada ita an mata sauki don ba za ta yi azumi tana al'ada ba idan ta gama sai ta sake lissafa waɗannan kwanakin da ta yi al'ada a cikin wata biyun ko a cikin kwana sittin ɗin su ma ta yi su a jere wannan shine bayanin da malamai suka yi malam ko ya halatta in shafa rob ko mutaleta a hanci na ina azumi to malamai sun ce duk abin da zai jawo musamman hanci kai tsaye yake zuwa cikin hanji shi yasa manzo Allah ya ce wa baligh fil istinshaq illa an takuna sa'iman ka kai matuƙa wajen shaƙar ruwa sai dai in kana azumi ko mutum yana azumi ya yi taka tsantsan duk wani abu da zai iya wucewa ta hanci to kada ya amfani da shi ƙara a saba daga baya baya malam ko ya halatta malam da ɗana yana fifita matarsa a kaina ka yi masa nasiha yana jinka na gode wato wata uwa ce mai daraja ta rubuto cewa a cikin taron nan akwai ɗanta yana nan a zaune yana fifita matarsa akan babarsa shine tace ai masa nasiha ya daina fifita matarsa akan babarsa kowace da babunta ita matakka matakka ce babarka babarka ce to ba san me yayi ba wanda yake na fifitawar ban san menene da kin faɗi irin abun watakila ya zama shine mai gaskiya ba fifita ta ya ba hakkinta ya bata watakila ke kuma ke kama an fifita ta din amma dai akwai abubuwan da ya kamata ita uwa ɗaya ce ta ba a maimaita ta kuma ba a canza ta ko ba a rabuwa da ita saboda haka abinda za mu kira shi ka dinga wato kyautata wa mahaifiyarka hatta tabbatar cewa ka fi fifita ta akan matarka ka dinga kyautata mata in ka sayo matarka abu ɗaya to ka sayo babaka irinsa biyu kaga kenan ka fifita ta akai idan ka sayo babaka matarka a tamfa ɗaya to ka sayo babaka irin ta guda biyu idan ka yo cefa ne ka ka gidanka to ka kai wa babaka irin wannan ninki biyu idan ka kawo kaza gida ɗaya to ka kai wa babaka kaza guda biyu saboda haka za ta ga cewa lalle tunda tana cin kaza biyu mataka tana cin ɗaya to ainihin ba a fifita ta ba in ko magana ce ta gaya ma to ka tsaya ka gani mutukar ta umarce ka da wani abu da bai saba Allah ba to ka je ka yi kuma ka gaya wa matar taka ita ma ta dinga kyautata wa matar taka babar taka domin wata rana wata matar sai ga kai tana kyautata ma amma tana muzantawa mahaifiyarka da irin wannan a cikin siyasar zamantakewa kana iya siyo wani abun ma guda biyu sai ka ba matarka ɗaya ka ce in kai wa baba amma ki ce ke kika siyo saboda haka kyauta tana sa soyayya sai ka ce ke har ma kafin siyo baba kaza hakkin fara siyo mata to wallahi ni zan fara siyo mata ta ga kamar wani kokawa kuke yi tsakanin wanda zai kyautata maka kai da matar wani kuma ita kuma uwar ce ta fi son ma matar akan dan kuma shine shi kuma dan ya rubuto cewa da Allah a gaya babarsa da Allah ta je na fifita matarsa a kansa ya ce ya zan auro mata kuma yanzu ta zo ta mallake uwar ita mata 'yar siyasa ce sai ta je ta wa uwar girki ta mata wanki ta mata kaza ta mata kaza ta ce Allah sarki ina ma ke na haifa za ka yanzu ko ta saba masa ba shi da iko ya mata wani abu sai uwar ta ce in ta kuskura zan tsine ma wannan mutum ne kirki irin wannan samun ya irin wannan ba sai an tona ba to kaga ainihin ana samun akasin haka kuma kai gashi akasin haka ne saboda ka fito da tsarin siyasar da zaka kyautata alaka tsakanin matarka da kuma babarka a samu kyakkyawar fahimta